الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata shida ga watan jimadal ula shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 21 ga watan 12 shekara ta 2020 a shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mutaqaddis sahih wallafar babban malami Sheikh Abdulsalam ibn Birjis Al Abdul Karim Allah madaukakin sarki ya zika malam da rahmasa yan uwa wancan sati da gabata mun shigo al-imanu bil yawmil akhir imani da ranar karshe wanda mun fara bayani a ciki kuma lokaci ya mana insha Allah ta'ala yanzu za mu dora za mu ci gaba daga daidai inda mala yake cewa wal imanu bish shafa'ati fi dhalika al mawqif wa hiya anwa'un mala yace na daga bangare daga imani da ranar lahira shine al imanu bish shafa'ati mutum yayi imani da ceto da zai faru a wannan rana ta tashin alkiyama fi zalikal mawqif a wannan matsaya ta ranar tashin alkiyama da za ta faru malai cewa hiya anwa'un shi wannan ceto da zai faru nau'i nau'i ne Allah madaukakin sarki saboda jin kansa da rahamarsa sai sanya akwai nau'i nau'i na ceto da za a yi wanda duk ba su cancanta su shiga cikin wani hali na jin daɗi ko alfarma ba Allah maɗaukin sarki zai sa a sa su a ciki saboda lutunsa da rahamarsa to wannan nau'i nau'i na ceto shi ne za mu ji wasu daga cikinsu insha Allah ta'ala malai ce ash-shafa'atul uzma ceto na farko shine ash-shafa'atul uzma babban ceto kenan ceto mafi girma wa hiya khassatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam ko bin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam malai ce wannan ceto ya keɓanta ne kaɗai ga manzanmu annabi muhammad tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi wannan shi kaɗai yake da ‘yanci da zai yi wannan ceto hatta annabawa da manzanni baya za su koma shi zai shiga gaba ya je wajen allah maɗaukakin sarki a samu wannan ceto malai ce wa zalika hina yashfa'u fi ahli al-mawqif hakan ko zai faru ne a lokacin da zai ceto fi ahli al-mawqif ga dukkanin mutanen da suke tsaye a wannan fili na tashin alkiyama liqda bainahum dan ayi hukunci tsakaninsu yan uwa wannan hukunci shine hukunci na farko ko kuma ceto shine ceto na farko da ake a filin tashin alkiyama lokacin da Allah madaukakin sarki zai tsaye da mutane yau mai qumun nasu bi rabbil alamin to wannan tsayuwa ce mai tsayi kwarai da gaske Allah madaukakin sarki zai kaddara kowanne ɗaya daga cikin mutanen da yake tsaye a wajen ya shiga cikin damuwa da bakin ciki ta yadda za su kasa jura wannan tsayuwar a wannan lokaci shine hadisai da dama suka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki zai sassauto da rana ta zo daidai kawukan mutane adadin nisan da ke tsakanin kan mutum da rana bai fi adadin mishin kwalli ba mishin kwalli to haka kwakwalan mutane za su rinka tafarfasa saboda zafin rana sannan kowa yana yadda yake yadda mahaifinsa ta haife shi haka zai koma kowa yana tsaye kuma tsayuwa ce ba ta kwana ɗaya ba ba ta kwana biyu ba a irin irgen kwanakin lahira za ta yi mutane tsayi sosai yadda mutane za su shiga cikin damuwa sai mutane su fara bin annabawa a lokacin su mutane abin da suke bukata shine a zo a yi musu hisabi ma kowa ya san makomarsa hatta ɗan wuta har da shi za a rinka wannan sa'ayin cewa gwanda ma a zo a hisabin kowa ya san makomarsa to shine sai a rinka bin annabawa aje wajen annabi adam alaihi salam aje wajen annabi ibrahim annabi nuhu annabi musa annabi isa alaihi musallam dukkaninsu kowa zai ba da uzuri ya ce ba zai iya ba saboda akwai wani abin da yake gani zai kawo masa cikas wajen samun cin ceto daga wajen Allah maɗaukakin sarki waɗannan fa annabawa ne mursalai manzanni da ƙarshe annabi isa alaihi salam zai ce wannan ceto idan kuna buƙatar su ku je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin mutanen duniya da na farkon su na ƙarshen su gaba ɗaya za a tattara sai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an je zai ce musu ana laha ana laha ana laha ni ne da ita tawace ku zo nan ku zo nan ku zo nan annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi zai je fada gaban Allah madaukakin sarki yayi sujjada yayi wa Allah kirari yayi beshi da wasu kalmomin da yace shi ma yanzu bai san bai san su ba sai a lokacin Allah zai kimsa masa su yayi besu da shi sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce masa dago kanka me kake nema a baka nemi ceto an baka ceto sannan sai Allah madaukakin sarki ya bawa annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ceto sai a zo a yi ceto a yi hukunci kuma sai kowa ya san matsayinsa wannan shine ceto na farko shine Allah madaukakin sarki cewa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba afaka rabbuka maqaman to wannan shine maqaman mahmuda din wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk lokacin da aka kira sallah barin karoka masa shi barin karoka masa shi ati muhammadan wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata Allah ka tashe shi akan wani matsayi abin yabo wanda Allah ya masa alƙawarsa shine wancan matsayi babu wanda yake da matsayi da zai shiga cikin wannan alfarma ta Allah madaukakin sarki a wannan rana ya irin wannan aiki sai shi shi kadai jallin jal sallallahu alaihi wasallam to shine ceto na farko da za a fari a wannan lokaci bayan shi kuma shafa'atu fi istiftahi babil jannati li ahliha akwai ceto da za a yi wajen neman a buɗe ƙofar aljanna ga wanda suka cancanta su shiga aljanna idan an gama hisabi ‘yan wata sun san makomarsu Allah ya mana tsari da wuta ‘yan aljanna sun san makomarsu ita ce aljanna Allah ya samu daga cikinsu to idan aka je kofar aljanna za a tsaya a yi cirko-cirko mala'iku ba za su buɗe ba kowa ya cancanta ya shiga aljanna a cikin wanda suke kofar aljanna amma mala'iku ba za su buɗe ba shi ma wannan ceton wahiyar khassatul bin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake banta ne ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shi kadai to idan aka yi wannan tsayuwar kamar yadda hadisin muslim ya nuna daga Anas dan Malik annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ati babal jannati zan je kofar aljanna da mutane a bayana fa astaftihu sai in nemi a bude mu wa yaqulu al khazin sai mai jiran aljanna yace man anta waye kai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce annabi Muhammad ne sai ce bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka yace kai aka yi min umarni kada na bude wani ya shiga kafin kai sannan sai a bude kofar aljanna sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shiga aljanna sannan sai sauran mutane su biyo bayan sa sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan ceto ne da bai zo ba za a bude kofa ba ko shekara da zamu yi a wajen insha Allah ta'ala sai ya zo ya nemi a buɗe sannan idan ya shiga sauran annabawa da manzanni siddiƙai shahidai da sauran mutane duk sai a ta shiga a hankali hankali kuma kowa sai ya shiga sai ya samu makomarsa a ciki Allah ya samu daga ciki to wannan shi ma ceto ne mai zaman kansa washafa'atu fi takhfifil azabi amman yastahiquhu ceto na uku shine akwai ceto da za a yi na sassauta azaba amma yastahiquhu ga wanda ya cancanci a yi mashi azabar ba wai daina azabar za a yi ba kwata-kwata a'a amma ɗan rage ta za a yi ɗan rage raɗaɗin ta za a yi sai dai rage raɗaɗin nata kusan za ku ga a baki ne faɗa aka yi amma shi wanda ake wa azabar da wanda aka ce an rage waɗin ba zai ji wani raguwar raɗaɗi a tattare da shi ba don azabar lahira gaba ɗaya babu wata ƙarama ko babba kowace azaba azaba ce ita ma wannan azabar ko kuma wannan nau'i na ceto wahiya khassatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake banta ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa ku duba yadda Allah madaukakin sarki yake cewa annabinsa ta goma shi shi kadai Allah madaukakin sarki ya ba wannan dama hina yashfa'u fi ammihi abi talib lokacin da zai ceci babban sa abi talib li yukhaffafa anhu al'azabu fi nari jahannama dan a dan rangwanta masa a saukake masa azaba a cikin wutar jahannama ai yan uwa mun sha kawo tarihin Abu Talib ko da irin abin da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na bashi kariya da yadda ya yadda ya fada da kowa ya bata da kowa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa yana kan addinin mutanensa quraishawa na bautar gumaka shi bai karba addinin musulunci ba amma da bai yadda kowa ya taba shi ba ya kuma yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je ya da awarsa a ko ina yaje ya ce Allah ne ya aiko shi a daina bauta gunki duk ya faɗi yadda annabi zai faɗi wannan amma shi bai karɓa addinin musulunci ba shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai fara samun matsi da takura sosai a garin Makka ba sai da Abu Talib ya mutu Abu Talib yana rasuwa shikenan ƙarshe suka samu dama shine a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaman Makka ma gagara sai sai da ya tafi Taif yace a Taif akwai danginsa can ma yana gani akwai mutanensa bari ya je ko ya dan samu da su taimake shi su ɗan agazawa da awarsa ya yaɗa saƙon Allah maɗaukakin sarki to da ya je sai ya samu mafi sharrin abin da yake samu a garin Makka shine da ya je aka tara banya aka ɗan tattauna ce ga abin da ya kawo shi ɗan aike ne jakada ne daga Allah maɗaukakin sarki a daina bautar gumaka a dawo abota wa Allah maɗaukakin sarki suka ce abin da kake tafa da shi kenan ya ce eh ce to shi ke suka ce ba matsala sai suka je suka miti suka ce to kun ji da abin da ya zo nan da nan suka ce to aje a taro manya irin yan iskan gari haka aka je aka tattaro su aka abin nan dinsu suka ce to ga abin da ya zo mana da shi kada ku bari ya fita lafiya daga cikin garin da shi da bawansa ne ko kuma baransa Zaid bin Harisa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya fito suka rinka jifa dutse. sai da suka fasa manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi kai jini ya tazba har takalminsa sallallahu alaihi wasallam da kyar suka samu suka fito daga garin Makka daga garin Taif bayan akan hanya ne suna cikin tafiya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zauna a gidan wata bishiya yana hutawa to a lokacin ne sai mala'ika jibril ya zo ya ce Allah madaukakin sarki aiko ne ce in ce yana gaishe ka sannan a tadari akwai mala'ikan dutse idan kana bukata yanzu nan a gama da su duwatsun da suka sa tsakiya a hada su gaba ɗaya a tarwatsa su shikenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a'a kada a yi musu haka ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya tayar da wanda za su bauta maka za su bauta wa Allah maɗaukakin sarki bayan waɗanda su wuce annabi ya ce kada a yi musu komai sallallahu alaihi wasallam kullu abin da suka masa haka kuma abin ya faru to a lokacin ne sai Allah maɗaukakin sarki ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanta goma shi ya je mutane sun kin imani da shi a hanyar da wasa ne ya tsaya a wannan wajen yana kiyamul layl yana karatun alqur'ani sai aljannu kuma suka ji karatunsa sai su kuma gabaɗe suka musulunta mutane suki imani da shi sai Allah madaukakin sarki ya karkato masa wa israfna ilayka nafara min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu a wannan lokacin ne ya ji mutane sun masa wauta sun jefe shi sun mai kaza ya fito da kyar kawai sai Allah madaukakin sarki ya jiyo da wasu tawaga ta aljanu kuma sai suka karba dinin musulunci su kuma sai suka kuma suka zama masu wa'azi suka ta kiran mutanen su suna musuluntar da su to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fuskanci kariya mai yawa daga baffansa Abu Talib to shi isa yayi kuka mai yawa lokacin da ya rasu bai kaba addinin musulunci ba annabi ya ji babu dadi to amma haka Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara innaka la tahdi man ahbabta haka Allah ya ce masa kai hakuri ya rasulullah kai baka iya shirye wanda kaso haka Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara abin haka ya tsara shi tun lokacin da ya halicci duniya kai hakuri to amma bisa wannan kariyar da ya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mutu a matsayin musulmi ba ka'ida kuma shine duk wanda ya mutu ba musulunci to idan ya shiga wuta har abada ba zai fita yana cikin ta har abada to sai Allah madaukakin sarki ya bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai wani irin ceto ceton shine sai a fito da shi daga cikin tsakiyar jahannama sai a dawo da shi gefen jahannama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fayuja'alu fi dahdahin min nari yablughuka abayhi sai a fito da shi gefen jahannama wutar tana kawowa daidai wajen ma'alwantarsa idan sawunsa iya watan nan take kawo masa amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kokolarsa kuma tana ta farfasa wutar iya idan sawunsa kadai ta tsaya amma kokolarsa ta farfasa take shi sa ce muku babu wata azaba karama a cikin wutar jahannama to shi shine cetan da za a yi masa kuma haka zai zauna har abada tutur Allah Allah mana tsare da wuta ya kuwa ya kuwa wannan fa shine wanda yafi kowa saukin azaba a cikin wuta duka babu wani wanda yake kasa da shi a samun azaba wuta sakamakon ceton annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba da ban wannan ceton da Allah ya bani ba lakana da ya kasance a cikin tsakiyar wutar jahannama amma wannan ceton da Allah madaukakin sarki ya bashi shi sa sai a fito da shi sai a dawo da shi gefe to wannan shi ma ceto ne mai zaman kansa da Allah madaukakin sarki ba annabi sai kira da aminci tsara tabbata a gare shi malai cewa zalika jazaa ma kana yahutuhu wa yaghdabu lahu hakan ku ya kasance sakamakon yadda ya rinka kewaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana bashi kariya wa yaghdabu lahu yana yin fushi idan an taba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hakanan wa shafa'atu fi raf'i darajati aqwami min ahli aljannati akwai ceto da za a yi na ɗaukaka darajar wasu daga cikin 'yan aljanna wannan kuma ceton ba wai a ciro mutum daga wuta ba ne a kai shi aljanna a'a su kansu 'yan aljanna aka bai da na gama na satin da ya gabata aljanna daraja daraja ce bene bene ne matsayi matsayi ne har kusan daraja ɗari kuma kamar kowace daraja tsakanin kowace daraja da wacce take kusa da ita kusan kamar tsakanin nisan sama da ƙasa ne haka abubuwan suke to akwai wanda za a yi musu ceto su kuma suna bene na farko sai a mai da su na uku ina fata an fahimta yawwa sai su koma suna ƙasa sai su koma BIP wasu suna na biyar sai su koma na goma wasu daga na goma su koma na ashirin akwai wanda da ya musu ceton su kenan don kowanne matsayi na saman sa ya fi shi aljanna da take bene na biyu ta fi ta farko ta uku ta fi ta biyu haka zuwa ta ɗari ta ƙarshe ita ce alfirdosul a'ala anan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake anan yake sallallahu alaihi wasallam to akwai wanda za a yi musu irin wannan cetan malai ce qila wasu malaman suka ce inna zalika khassun bin nabi sallallahu alaihi wasallam bin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suka ce shi ma wannan cetan yake yake banta ne ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shi kadai wa qila laysa khassan bihi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce shi wannan ceton ba yake banta ne ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai ba wasu ma daga cikin bayan Allah na garza su yi kuma yadda wannan zancen na biyu shine abin da yafi inganci tunda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani yace wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin sai yace me alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama alatna alaihim min amalihim min shay'in wallazina amanu waɗanda suka yi imani kun ga sun yi imani mutanen kirki ne wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani sannan zurriyarsu ƴaƴansu da jikokinsu da matayensu su ma sun bi su da imani su ma mutanen kirki ne sai Allah ya ce alhaqana bihim dhurriyyatuhum zamu ruskan musu da zurriyarsu a cikin gidan aljanna maybe su iyayen sun yi aiki da yafin ƴaƴan saboda haka suna sama da ƴaƴansu to sakamakon abin da ƴaƴan suka yi sai Allah madaukakin sarki ya ba iyayen cetansu ya ba iyayen cetan ƴaƴan da sauran dangi da family dinsa sai a ɗaukaka darajar na ƙasan sai a kai su wajen iyayen sai a ɗansu cigaba da rayuwa a cikin aljanna shi ma akwai wannan game yadda wannan ayar ta tabbata saboda haka wannan ceto shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai wasu daga cikin bayan Allah na gari su ma Allah madaukakin sarki zai ba su Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki wa shafa'atu fi ahli al-kaba'iri akwai ceto da za a yi kuma na masu manya-manyan zunubai manya-manyan zunubai su sun mutu da zunubansu manya-manya an yi hisabi an ɗora ayyukansu zunubi yarin jayi abin kirki so da ka su waɗanda sai an kai su wuta idan an kai su wuta kuma daga baya sai Allah maɗaukin sarki ya bada dama sai a fito da su a kai su aljanna a kai su aljanna wa humul usatu shine sai malai ce sune masu sabo minal muwahhidina amma daga cikin masu tauhidi su sun mutu da tauhidi ba sa shirka to amma sun yi sabo sun yi zunubi sun yi abin da bai kamata ba laifukansu sun ranjaye abin kirkinsu allazina dakhalu nara kun ji ba yace waɗanda sun riga sun shiga wuta a karan farko Allah ya mana tsari Allah ya mana tsari wannan shiga wutan ma da za a yi karan farko ubangiji Allah ya mana tsari da ita bi dhunubihim sun shiga wuta saboda zanuban da suka aikata liyakhruju minha za a fito da su daga cikin wutar yashfa'u bi dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ceto annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi shi wa ghayruhu min al mursalina da wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin manzanni duk zasu wal malaikati hakanan mala'iku su ma zasu was salihina hakanan bayan Allah nagartattu ma mutanen kirki su ma zasu irin wannan cetan wa shuhada shahide ma zasu irin wannan cetan amma sai dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wani hadisi ingantacce yake cewa don mutanen da suke tsinuwa yawan tsinuwa da zage-zage ba su taɓa zamtowa masu ceto ranar tashin alƙiyama ba don mutumin da bakinsu ya saba da tsinewa mutane da zaginsu yawan tura ashar to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu shi ba ce Qur'anin tashin alkiyama wallahi haka annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce saboda haka sai mu tsarkake bakin mu shi irin wannan ceto ƴan uwa kowa zai yi shi Allah madaukakin sarki zai bada dama mala'iku ma za su ceto sannan annabawa su zo su sannan barsale abin nan shahidai su zo siddiƙe su zo su duk bayan Allah na gari wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama zai ba su dama su ceto to idan an gama wannan gaba daya sannan sai Allah madaukakin sarki da kansa shi kuma kamar yadda hadisin muslim ya nuna daga Abu Sa'id al-Khudri zai ce shafa'atul mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ملائكة سنجي تيتو النبا ما سنجي مؤمنين ما سنجي يزباب واندي سراسي ألا مألوكين سركي من رحمة حديث يتي النبي تيران أمتي تسأل تبتا أغريش يتي ألا مألوكين سركي سي دمكا أتكين وتا سي أفتو دوسو أددي ما سيوا دقا تكين وتا النبي تيران أمتي تسأل تبتا أغريش يتي وأن لم يأملوا خيرا خطو ba su taba aikata alkhairi ba tun da suke a duniya ba su taba aikata aikin alkhairi ba su Allah maɗaukai sarki shi wannan ceton nasa subhanahu wata'ala shi sa Allah maɗaukai sarki me zai da azabtar da mutane Allah maɗaukai sarki baya buƙatar azabtar da mutane kamar yadda nake mai mita ma yaf'al Allah bi azabikum in shakartum wa amantum sai a fito da su daga cikin wuta sai a kai su aljanna to saboda haka ceton haka yake towa daga ƙasa ya sama daga sama ya ƙasa malin ce wal ƙur'anu wasu siyamu shafi'ani li ashabihi ma yawmal qiyama sannan bayan bayan duk waɗannan abubuwan da muka ambata a baya alƙur'ani wannan alƙur'ani da muke karantawa da azumi su ma Allah madaukakin sarki zai sa za su ce to ran tashin alƙiyama alqur'ani Allah madaukakin sarki zai masa gangan jiki ya zo ran tashin alkiyama Allah madaukakin sarki annabi tira da aminci tsara tabbata a garshe na cewa iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ku karanta alqur'ani ku karanta alqur'ani saboda alqur'ani zai zo ran tashin alkiyama yana ceton wanda suke karanta shi idan baka karanta shi ba ba ruwansa da kai wallahi ba ruwansa da kai amma duk ma abocin alqur'ani to abinda ake nufi bace to yan uwa mutum ya cancanta ya shiga wuta ko ya shiga wutar sai a fito da shi ko kuma sai a hana shi ya shiga wuta sai a kai shi aljanna alqur'ani zai ma abucin sa wannan insha Allah ta'ala shi sai ayyuka mu karanta alqur'ani mu abokanci alqur'ani mu sanya alqur'ani a cikin rayuwar mu gaba daya kada rana ta fito ta fada uwa mu karanta alqur'ani ba wallahi wannan asara ce a cikin rayuwa babu abin da yake bawa mutum farin ciki da annashuwa da jin daɗi a rayuwarsu kamar karatun alƙur'ani wallahi in dai kana karatun alƙur'ani yadda ya kamata ko da yaushe kullum zaka rinka jinka a cikin farin ciki da walwala damuwa da bakin ciki da mutane suke ciki wallahi sai dai ka rinka jin labarin ka kasance ma wajen alƙur'ani sannan mafi girman abin ranar tashin alƙiyama kuma zai cece ka a baka aljanna haka nan azumi shi ma musamman waɗannan azumi da muke na nafilfili dama azan farilla ai dole ne shi in baka yi ba in mutum ma bai yi shi ba ai duka zai ci azumin nafila ake nufi azumin litinin da alhamis ayyamul bid nan wannan siyamu dawo da din irin azumin nan da suke masu sababi irin tasu'a da ashura irin sitta shawwal da sauran duk irin azumin nan mu daina wasa da su yan uwa mu rinka yi mu rinka yin su musaba da su kwarai da gaske ran tashin alkiyama azumi zai zo ya tsaya har sai an ba wa mutum cetonsa sannan zai haƙura annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya ubangiji na hana shi cin abinci lokacin da mutane suke cin abinci da rana na hana shi cin abinci ya ubangiji ka bani ceton sa fa shaffi'ni fihi Allah ka bani ceton sai Allah madaukakin sarki ce an baka sannan sai azumi ya sa mutum a gaba kuma sai a kai shi aljanna saboda haka azumi ma zai ceto yan uwa alqur'ani ma zai ceto Allah ya sa mu daga ciki amin malai ce wa kaza auladul mu'minina shufa'a'u li aba'ihim haka nan ƴaƴayen mu'minai ƙanana su ma da suka rasu ba su kai shekarun balaga ba su ma za su ceci iyayensu hadisi da dama sun tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga matan madina yace duk wacce ƴaƴanta guda uku da ba su kai shekarun balaga ba suka rasu ta haifa su mutu ta haifa su mutu ta haifa su mutu har guda uku ta yi haƙuri ta nemi ladanta a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya haramta mata shiga wuta ba ita ba shiga wuta wata mata ta ce ya rasulullahi guda biyu fa ya ce har guda biyu ma sallallahu alaihi wasallam shine ɗaya daga cikin sabai ke cewa da a ce an ƙara tambayar sa ɗaya ma mai bi da ya ce ɗaya amma ba a tambaye shi iya bi aka tsaya wani hadisi kuma da imamu ahmad dan hanbal ya rawaito annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan aka ce da ƴaƴan musulmi ƴaƴan mu'mini su shiga aljanna ɗan ƙanana irin waɗannan sai sai su ba su shiga ba ina iyayensu Allah madaukakin sarki ya sa a ga musu ku shiga aljanna sai su ba su shiga ba suna nan su ba su shiga ba sai su firji ai ai su shiga aljanna su ce wallahi su ba su shiga ba sai sun ga iyaye su sai da ƙarshe a ce musu udkhul jannata antum wa aba'ukum ku je ku shiga aljanna ku da iyayen ku sai su tattara iyayen su gaba da ana murna ana farin ciki ana jin daɗi sai a shiga aljanna wannan duk wanda ƴaƴansa suka rasu ƙanana kuma ya haƙuri ne mulada a wajen Allah madaukakin sarki ashe kaga a ce mutum yana da wabi ƴaƴansu ya haifa su mutu da sauransu akwai damuwa da takeici ta wani bangare amma an ka tana wancan abin kuma sai ka ga alhamdulillah Allah ya samu dace malai ce wal imanu bil haudi na daga cikin imani da ranar tashin alkiyama shine akwai imani da tafkin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai tafki korama ruwa da Allah madaukakin sarki zai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ranar tashin alkiyama inna aqinaka kal inna aqinaka al kautsar Allah maɗaukar sarki ce haƙiƙa mun baka alkawfar malamai suka ce alkawfar shi ne wancan ruwa ruwa ne malai ce haudin wani irin tafki ne haudi na biyu na muhammadin sallallahu alaihi wasallam tafki ne na annaban mutsira da amince tsara tabbata a gare shi ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani ruwan cikinsa ya fi madara tsananin fari fari irin da madara to ruwansa ya fi madara fari wa ahla min al-asali ya fi kuma zuma zaki wa afyabu min ra'ihatil miski kanshin sa yafi turaren almiski kanshi man shariba minhu sharbata wanda duk ya sha makwarwa daya kawai sha daya kawai lam yazma ba'daha abadan babu shi ba ƙara jin kishirwa har abada yanzu wannan ruwan irin wannan ruwan ɗan uwa da za a kawo maka shi duniya ka sha ba za ka ƙara neman ruwa ba har ka mutu har ka mutu ba za ka ƙara samun ruwa ba za ka ƙara jin kishirwa ba akwai wata sahabiya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ibn tamiya kawo kissar ta a cikin littafin sa al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan lokacin da aka yi hijira ta samu ta fito daga cikin maka ita kadai ta taho kuma tana azumi ga zafin rana ga tafiya ita kadai da sauransu saboda haka yamma ce lokacin shan ruwa yi gashi babu komai ba ta da guzurin komai sai da ta kusa da sai da ta kusa halaka ƙarshe ta roƙi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya tsamar da ita kawai sai ta ga an zuro wani guga ko wani abin shan ruwa daga sama da ruwa a ciki shine ta kama ta sha ta sha ta koshi shine ta tafi tun daga lokacin har ta mutu bata ƙara dinke ruwa ba so da ruwa ne irin na irin na lahira duk wanda ya sha shi babu babu shi ba ƙishin ruwa a shi kaga aljanna duk wanda ma zai sharo a cikin aljanna da sauransu zai sha ne kawai don me don marmari ba don ruwa ba don duk wani abu da ka sani na kasa ne ko tawa a cikin aljanna fa babu shi ko menene babu shi a cikin aljanna shi sa mutum ma yana jin yunwa cikin sa ya rarake wannan ai tawaya babu babu yunwa aljanna ko ka marmari da ake cewa kayan marmari iri kaza da kaza kawai dan sha'awa zaka ci dan sha'awa ne yanzu misali ko irin wanda suke manyan mutane haka zaka wani lokacin sai a aje kamar mani ga sanan a banza ba abin da ake da su sai a dauka ko a dan gutsuro wannan sai a aje ba wai dan yunwa ake cin wani abu saboda me saboda sha'awa haka ma aljanna saboda haka tafkin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace farin sa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi farin sa yafi madara sannan zakin sa yafi zuma sannan adadin ƙorran da za a aje ko kuma kofanan da za a aje dan shan ruwan kusan adadin taurarin sama ne sun ishi kowa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa zai iba ya rinka ba wasu na sha da kansa mai da hannunsa mai albarka zai ebo ruwan aba wasu sha wasu kuma sai dai su iba da kansu da kansu za su rinka iba suna sha su matsayinsu bai kai a basu a basu to wasu kuma wa iyadu billahi idan sun zo zan ma korar su za'i za su za su zo da irin tambari na alola da sallah irin na al'umma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi zai ce ku taho ku taho ku taho sai sun taho akwai mala'iku a gefe bodiga da dama da hagu sai su rinka korar su ku yi can ba ku ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ku bar su ummati ummati al'ummata ne al'ummata ne sai mala'iku su ce a'a qad baddalu wa ghayyaru ba'daka ai bayan ka bar duniya sun canza addini sun koma wani wajen daban sun rike wasu abubuwa na daban sun mai da shi addini ba addinin ka ba sai annabi ya ce to a kora su a tafi da su sai a can gefe da su Allah kiyaye kaga su wannan ruwan babu su babu su ba shi kenan har abada wal imanu bi sirat malaci haka nan daga bangaren imani da ran lahira shine imani da sirati al mansubi ala matni jahannama shi sirati za a gindaya shi ne a dora shi ne akan gadan bayan jahannama a cikin jahannama misali muqaddara jahannama wata rami ce wanda dole sai an tsallaka ta to za a je siradin kamar gada ce wanda kowa sai ya bi ta wa in minkum illa wariduha haka Allah ya ce babu wanda daga cikin ku sai ya bi ta cikin wuta abin da ake nufi bi ta cikin wuta shine tsallakawa ta kan siradi kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya bi ta kai ya wuce annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce kaifin sa yafi kaifin aska aska da kasance wacce ake aski da ita kaifin wannan siradin yafi sannan kuma adaqqu min ash-sha'ri tsayinsa ko kuma me za a ce kaurinsa bai fi kaurin gashi ba gashin kan mutum haka za a gindaya shi kowa su ya bata kansa kowa annabawa da manzanni maza da mata manya da kowa su ya bata kan wannan siratin zai wuce jahannama ce karkashinsa idan mutum ya kusurɓici ya fada sai ya tafi shekara arba'in bai ji ƙasan jahannama ba kuma kowa su ya bata kai malai ce ya murrun nasu alaihi ala qadri amalihim mutane kowa zai wuce ta kan wannan siradin gwargwadon aikinsa babban abin da zai kwace ne ya kwace kai kwace kowa daga wucewa ta kan siradin shine aiki na da aikinka kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon yadda zai wuce ta kan wannan siradin fa awwaluhum na farkon su wanda za su wuce ta kan siradin kalbar za su wuce kamar yadda ka san walqiya yanzu walqiya idan ta tawo irin gudun da walqiya take yi ai ba za ma ka iya kwatanta shi ba to ba su ma san sun wuce ba saboda aikinsu ya kai haka da sun zo kawai sai dai su gansu kawai a gefe sun tsallaka ya aka yi aikun tsallaka shi kenan kawai kun wuce aikin alkhairinsu ne ja musu haka a duniya suka samu wannan ba a can aka samu sun makamar rarri sannan akwai wanda su wuce kamar iska kun ga su ba su kai waɗancan ba amma dai duk mutumin da aka ce shi ma ya wuce kamar iska ai ba zai san ya wuce yadda iska take gudu thumma kamar ritayl aka wanda zai wuce kamar gudun tsuntsu kaga gudun tsuntsu ya bai kai gudun iska ba shi kuma to shi kuma haka zai wuce fa awwalu mali yace wannan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi qa'imun ala sirat yaqulu yana tsaye a gefen siratin yana cewa ya rabbi sallim sallim ya ubangiji ka amintar ka kubutar ka kubutar dai saboda mu yake wannan tsira da amince tsara tabbata a gare saboda al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ka amintar Allah ka amintar Allah hatta annabawa da manzanni haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa addu'a su shine a lokacin sallim sallim Allah ka amintar Allah ka kubutar saboda a lokacin wal amru kulluhu lillah al'amari duka a wajen Allah madaukakin sarki a wannan ranar ce fa a wannan ranar ce wasu suke ganin cewa wasu mutane za su sace su sasa aljihu sashi a cikin aljanna a irin wannan ranar ce fa wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kansa yana gefe na Allahumma sallim Allahumma sallim shi kansa wanda kake cewa zai zo ya dauke ka saka aljihu wallahi ta kansa yake wallahi bai san inda yake bai san makomarsa saboda haka wallahi kada wani ka yadda yau dare ka ka ba Allah madaukakin sarki sak kawai shine kawai amma duk wanda yau dare ka ce shi zai tsaya maka a lahira wallahi ya gama cutar ka Allah ba wani wanda ya sai tsaya wani yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salimi shi ne kawai malai ce hatta ta ajiza a malul ibad har sai aikin wasu daga cikin bayi sun gaza ma'ana su aikinsu bai kai tsallakar da su kamar yadda waɗancan suka tsallake ba hatta ya ji an rajulu har sai wani mutum daga cikin mutane daga cikin masu tsallaka siraɗin ya zo wucewa fala ya saira ba zai ma iya tafiya ba kwata-kwata illa zahifan sai rarrafe shi ne rarrafe azahfu shi ne rarrafe wafi jambai sirati kalalibun mala ya ce a gefe da gefen sirati akwai kalalib wasu ƙugiyoyi masu kaɗawa haka masu kaifi na kuma tsiri suna kaɗawa suna wucewa haka kana zuwa wucewa shi kenan mala ce mu'allaqatun ma'amuratun a rarrataye sannan kuma su waɗannan kalalif ɗin umarni Allah maɗaukakin sarki ba su bi akhdhi man umirat bihi da su fauto su bugo duk wanda aka umarce shi su bugo shi fa makhadus ba makhadushun najin akwai wanda zai shawabta zai shaya ga za a yi kace-kace da shi amma kuma zai samu ya ƙarasa da kyar shi ne najin makhadushin za a yayyage shi amma najin sai tsira da ƙyar na tsira ya fi da ƙyar to wannan shi ne shi ne babban fasar zai sha yawo zai fata-fata amma kuma zai wuce in ya wuce ba shi kenan ya wuce jahannama insha Allah ta'ala amma da mai ja masa wannan shi ne aikinsa aikinsa ya ja masa da a duniya shi ne haifar masa da wannan abu ya yi aikin kirkin to amma kuma bai kai ba sai ya samu wani wa mukardasun finnar akwai kuma wanda za a dilmiyar da shi a kifar da shi a cikin wutar jahannama sai ya ya fara tafiya kawai sai a kifar da shi a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya tsare mu amin haka su ko munafikai sai sun hau kan siradin suna cikin tafiya kawai sai su nemi haske siradin yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu alladhina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu fadhuriba bainahum بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله غركم بالله الغرور haka sai an zo wucewa a cikin rububi kawai munafukai sai su ga duhu su daina gani sai su ce da muminai ku tsaya maɗan ɗosa na hasken ku wuce mana sai muminai su ce musu ku koma bayan ku can duniya ana ake samun haske ba ana ake samun haske ba sai Allah baɗaukar sarki sanya wani shamaki wata katanga tsakanin su shine fabulu bayan hon bisuri sai su rinka kira suna cewa a duniya ba tare muke da kuma ba tare muke zama ba mu hira sai su ce haka ne amma ku addinin na ƙarya kuke yi addinin ne wadara kuke ba dan Allah kuke yi su ba kuna yi ne dan a ce kai kuna yi to wannan sakamakon abin da kuke ne Allah madaukakin sarki mu kuma kuma da muke dan Allah gashi nan abin da Allah madaukakin sarki mana sai mu'mine su wuce su kuma sai a jefa su jahannam abin da zai faru kenan wa nu'minu bi kulli ma ja'a fil kitabi was sunnati min akhbari dhalika al yawm wa ahwalihi a'anana Allah 'alayha malaci kuma mun yi imani da dukkanin abin da yazo a cikin littafin Allah da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na labaran wannan rana ta alkiyama da kuma halayenta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wajen ƙetarewa ga dukkanin abin da za mu fuskanta a wannan rana mai wahala mai matuƙar haɗari wannan shine yinin da muke jira shine yinin da kowa yake saurare yanzu dukkanin mu gaba ɗayan mu shi muke jira wannan yinin idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu muka tsira a wannan yinin to shikenan jin daɗi ne na har abada Allah ya samu daga ciki idan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya mutum yayi abin da ba shikenan ba ya samu matsala a wannan yinin to fa ya samu matsala ke ya samu matsala ke Allah madaukakin sarki kiyaye akwai abubuwan da malam bai ambata ba wanda malamai da yawa suna kawo su a bangaren abin da ya shafi imani da ranar lahira to amma dai saboda littafin nasu takaitacce ne shi sa bai kawo ba shine abin da ya shafi wuta da aljanna imani da ranar tashin alkiyama yana da alaka da imani da wuta da aljanna amma abin da yasa malam bai kawo shi ba saboda littafin nasu takaitacce ne Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dakata anan yan uwa insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh